بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا goma daidai ga watan sha'ban hijiran manzon sa sha ɗaya ko sha biyu ga watan sha'ban hijiran manzon sa sallallahu shekara dubu da da da hudu arba'in hudu, a wannan masallaci mai albarka masu yi da umar bin al a karatun littafin al-tajrid sarih li hadithin jami'ar sahih littafin da a sheikh ahmad bin muhammad bin abdulatif az-zabidi ya rubuta wanda a yi shi takwas. da casa'in da uku ya rasu dari takwas da an haye shi dari takwas da sha uku ya rasu da casa'in da uku Allah subhanahu wa ta'ala ya mushishin kai da rama Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu abubuwan da za mu ji a wannan littafi mai albarka muna a kitabu na takwas kenan ci gaba da shi ƙarƙashin hadithi na 257 ko babu tawajjuhi na hawala ƙibla haisu kana nan ne ma ja fi ƙibla ko babu ma ja fi ƙibla hadithi na 260 daidai an umar bin al-khattabi radiyallahu anhu qala wafaqtu rabbi fi thalathin قلت يا رسول الله لو اتخذ لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وآية الحجاب قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت هذه الآية باب ما جاء في القبلة بابا da yazo dangane da bayyana hukunci da kuma matsayin fuskantar alƙibla hadithin baban shine na 260 daidai na sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yace wafaqtu rabbi fi salatin na dace ba hukuncin ubangiji na cikin abubba guda uku ladabi ne na sayi na umar kaga kafin ayat ta sabkai hudu abin to amma ai kaga tuntuni ayar kenan tuntuni zance Allah subhanahu wataala zance ne da dadde tare da daddewar zatin Allah subhanahu wataala to maimakon ya ce wafaqani rabbi sai ya ce wafaqtu rabbi na dace ma ubangiji na fi talatin cikin abubuwa uku wannan ba su kenan ba akwai muwafaƙa na sai na umar waɗanda ma suka tabbata a ingantaccen dalili wajen goma sha biyar aka kiyaye wafakta rabbi fi talatin na dace ubangiji na cikin adiyya uku ko ababe uku ƙultu ya rasulallah na ce ya ma'aiki lawit ta hanna min maƙami ibrahim musalla ina ma maƙami ibrahim bigiran nan inda annabi ibrahim alaihissalam dutsen da ya hawa sawun takun shi ya bayyana ina ma murke shi alƙiblar yin sallah ma'ana gurin yin sallah wa nazarat wattakhidhu min maqami ibrahima musalla sai aka sabkar da ku riƙi maqami ibrahim musalla gurin sallah ma'ana in kuka fuskanci nan ma kuka yi sallah kama alƙibla kuka fuskanta wayatul hijab da kuma aya wadda take bayani a bisa tsari ƙultu ya rasulallah na ce ya maki lau amarta nisa'aka da ka umarci matanka an yi ta jibna su zamanto sun sha makatu sai Allah subhanahu wata'ala ya sabkar da la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nazirin inahu an yi ta jibna fa innahu fa innahu yukallimuhunna al-barru wal-fajiru domin mutumin kirki da wanda yake fajiri zai zama yana zance yana yi musu magana fa nazalat ayatul hijabi sai aya ta tsari ta sauka wai tama ni sa'u nabi sarasa fil ghaira alayhi matan maki sun tattaru kowace dan kishi a gare shi sallallahu alaihi wasallam fa qultu lahunna a lokacin sai nace musu asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna tabbas wa kusancewa ubangijin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda zai saka fito Allah zai canza mushi waɗanda suka fi zama mafifita a gare ku daga tsoron Allah nagarta da komi wa nazalat hadhihi al-aya at-tahrim wannan aya ta suratul tahrim sai ta sauka to wannan kenan ba shikenan ba tunda kamar dangane da ribatattu na bada kaga nan ma sai na Umar ya faɗi ra'ayin shi kuma aya ta sabka akan wannan shi yasa ɗaya daga cikin sabai ya ce ba taɓa samun tantaunawa ba kan wani abu face sai kaga abin da sai na Umar ya faɗi an samu wani dalili ya sabka akan ɓangaren ra'ayin da ya ɗauka hatta da sabai na manzo Allah sallallahu a wannan bangare sun sallama mu sayyidina Umar cewa mulham ne sannan kuma muhaddathun ne Allah subhanahu wata'ala yana yi masa ilhama kuma Allah subhanahu wata'ala yakan zanta yakan gaya mushi wasu ababe a kimtsa mai a cikin zuciyar shi shine sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yake cewa in kunna la natahaddathu anna malakan yatakallamu fi lisan umar muna rade rade Musa bai cewa kaman mala'ika ne yake zance a harshen sayyidina Umar manzo Allah sa sai ce laqad kana fi umamin qablakum muhaddathuna al'ummomin da suka gabace ku da akwai wa'anda ake ba labari kan abubuwa da za su faru Allah ke musu ilhama law kana fi ummati ahadun lakana umar in a al'ummata da akwai wani ɗaya to da ya zamanto sayyidina umar ne irin annabawan banu isra'ila wannan iya nuna mana fadla da kuma man kaba ta sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu sai kuma fuskantar maqam Ibrahim ko yin sallah anan da abin da ya wuni cike nan Ka'aba matsayin shi kenan kamar fuskantar alqibla ne shi yasa Imam al-Bukhari a kitabu tafsir ya kashi a fadi Allah wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla haka kuma a tafsir din da a suratul ahzab sai kashi babu la tadkhulu buyutan nabi illa an yuzana lakum wannan mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah subhanahu wataala yace annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum annabi sallallahu alaihi shine yafi dacewa ga mu'mine sama da kawunan su matan shi kuma iyaye ne na dukkanin masu imani to amma tare da haka kaga sai aka sabkar da aya ta hijabi ta tsari da kuma hijabi na sawa labulewai za su altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabu zalikum athaharu li qulubikum wa qulubihinna kaga mata manzo Allah sallallahu alaihi a bangaren malama mace to sune shugabannin duk wata malama duk wata malama to sune shugabanninta wa zkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma kaga Allah subhanahu wataala ya umarce su da wannan wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati alula ku tabbata ku nutsuwa gidaddajin ku yayi wa nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'zayna Allah subhanahu wataala yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam kaga matan ka diyanka sannan rago matan mu'mini lalle su saki hijabinsu su sassafta shi su ja shi ƙasa shi ne ya alamar bambancewa tsakanin kamammiya da kuma da ba kamammiya ba wannan shi zai hisawa a gane cewa mata ne kamammu masu mutunci ba za a cutar da su ba da waɗansu tsangwama da waɗansu maganganun da za a yi tunanin kamar ba mata ba ne waɗanda suke nagartattu to in har ayoyi sun sabka karan farko aka umarci manzanarsa sannan ƙarfafa mahimmancin abin kuma tare da matsayin mata manzanar sallallahu alaihi wasallam a dangane da mu amma ka ce in ka zo za ka tambayi malama ka tambaye ta min wara hijab ma'ana mata manzan iyayen muminai in sahabi ya zo zai tambayi aisha zai karbi hadisi wajenta zai karbi hadisi wajen to ta tsakanin shamaki labule ne saboda mai zama lahiya da wannan to amma a yanzu ya ka iya samun an gayyato tilin maza kuma ya ka samu mace ta zo ta tsaya wai jawabi za ta yi malama ce ba kumiya ba tsoron Allah ba kumiya ba tsoron Allah ta yi ta hudun kuma ma in kuka ma yi garaje ma wasu maganganu ma za ta yi ta hudu wanda suke na kumiya a al'adance ma ko oho kawai za ka ji za ta saki baki ba kawai ta yi ta hudu abubuwan ta ne dauka gani haka ne wannan da yawa wannan kuma ai kaga tsari ne na nasara yanzu ko da maza da suke zuwa kamar wannan mai ake ce mushi stash ɗin nan madakin ba zuwa ba za ta yi tsana ta rubutu da juya ba shi kuma ya zauna kwan ka gani? to ka gani? wallah da musta'an abubuwa ai allah dai ruwa mana su to kaga tsarin yadda hatta da ma bangaren malumta mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda Allah subhanahu wataala yayi abin da kinsu yadda Allah subhanahu wataala yake umarninsu don saboda kamewa da kuma tabbatarwa da kenan aikata wannan umarni ɗin ga ragowar waɗanda ba su ba in har su an umarce su tare da matsayinsu domin babu aula wanda ba su ba mu kuma yau sai ka ji mutum ma ce ai na yarda da matata ko mace ta ce na yarda da kaina eh na yarda da kaina ce na yarda da ke kawai babu matsala ai miji na yarda da ni ka gani wallahu almusta'an duka wannan ma hudu bashidanci hudu bashidanci babu haqqil buzaq bil yad min al masjid babu na wannan babe ne zai bayyana mana hukuncin haqqil buzaqi gogewa kaki bil yadi da hannu min al masjid daga masallaci ma'ana ba wai lazim bahe da hannu haka ko da wani icce ko da wani kalle ko da wani kara misali almuhimmu dai da me za ka istibali da hannu ne za ka kankare abin ka goge wannan yana daga ayu ibadu wanda suke masu lada gurin Allah subhanahu wataala manzo Allah sa sai ce an bujuro mu ne da ladaddaki na al'ummata akwai mutumin da naga Allah ya sa shi aljanna sababin wani tohi da ya gani a masallaci an ya goge kuma an bujuro mun da zunubi al'ummata a ciki akwai tofin da ba abin ne ba a masallaci saboda masallaci abu ne da ake bukatar kimanta shi da kuma girmama shi shekul islam bin taimiyya ce sanin masjid hatta an kazal ayin ya ce masallaci ana kare shi a kimanta shi a kare shi daga duk wani kazamta ya ce kai hatta da kwamsa wannan ta ido karka zo kana masallaci ka hudo kwamsa ka yada ita a masallaci to balle mutum kuma ya kwankwalo nan kuma sai ya jefa wani abu wannan ka gani ko kuma wani kaga ya dauko dan masarcin shi yana sharce gemu a masallaci kuma duk sai zub da gashin daga nan gurin ya tashi da yi ko kuma yanke farci zo ka yanke mun farci a ciki kuma sai a yanke warta shikenan ɗaya ɗaya ku sun haɗi to ya ce ana kare masallaci hatta daga wannan Allah ya ce fi buyutin adina Allah an turfa wa yuzkara fi hasmuhu كاغني يسبح فيها بل يسبح يسبح فيها بالغري والاصال رجال لا تلهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله سو داك في بيوت اذن الله ان ترفع انا سامن حسكي na ubangiji a gidaddajin da Allah ya umarnin a ɗaukaka al'amarinsu a ɗaukaka sha'aninsu sau da haka masallaci abin girmamawa ne abin ɗaukakawa ne abin kimantawa ne abin kiyayewa ne daga duk abin da bai dace ba tautau kawo kurtun toha majina ajewa abubuwa na kazamta duka wannan bai kamata gidan tautau duka waɗannan abubuwa ya kamata ya zama masallatai a tsabtata suke a gyare za ka ga abin mamaki ana tarayya a masallatai amma ya kaje ɗakunan mu ba kuwa ba ne ɗakin shi ke da kwai tautau to amma a masallatai wa sai ga kuma a masallatan mu da yawa wanda kuma tautau ɗin nan zai iya faɗo a kashe shi a nan wani kuma ya ɗora goshin shi kaga inda kai wani kurji ko wani abu za a samu ne za a samu cutuwa za a samu cutuwa to kaga ko ta bangaren lahiya ma ya kamata ya zama iri-irin wannan duka muna karewa masallatai muna kiyayewa balle kuma abu ne wanda yake mai girman lada kamar yadda zamu ga haka ne shedan ne yake saman mutane shedan ne shedan ne mafiya sai ga kawai sai a tayi sai a bar wani mutum ɗaya kuma a nan washi ladan ake shi ne amma inda za a ce kuma kes ɗin masallaci ladan ya kashe kuɗin kes kuma nan hau za a tsallo a yi ta mai korima yanzu duka su ɓangaren wuya can a bar su can su karata ya ka ce ma an yi ruwa nan kowa zai huta yana gaugawa mana a bar masallaci a kuda sace abubuwa duka da lasbika da kowa zai ta gaugawa kawai mas'uliya tana kan liman ladan wani wanda dai yasa kawai iya su su ne masu mas'uliya amma duka kowa sai kada ta yi shi amma inda zaka san kowa yana da ruwa da tsaki ba kama aka kulla ma kwamiti kuma aka samu kwamitin da kuwa yanci nada za a yi ta maka abin nan za a yi ta kyahutaka a tuzo ga gaba ka ci kudi kayi kaza nan ne aka san abin nan da gani ana hawa ma a tsige kama don a ce suke ma tsige shi limanci kowa yi ma bai iya shi ba ana anas radiyallahu anhu ana nabi sara'anu khawatan fil qibla annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani kaki an yi a alƙibla na masallaci fashakka zalika alaihi abin sai tsananta ya sama nan sarasan damuwa sau da nan sarasan kana son ka ga ɓace ran shi inda aka keta hurumin Allah wannan ya nuna laifin mai girma ne sallallahu alaihi wasallam mu kuma yau kana so ka ga ɓace ran mu a taɓa abincin mutum mutum a taɓa masu da runduke shi to nan zaka ga zai ce ma abin ma cin mutunci ne sana amma da kake ba a barta ba ana tare da kai ma ba a gani ake kowa ma hallakeke ne ta gani in ɗan siyasa ne in shekara talatin yana karatu wajen malami da malami wanda ya taɓo siyasar shi kawai an ƙari an ƙari hatta ruɗe fi waje hihi har aka gani a fuskar shi faƙama fa hakka hu biye da annam salansa ma'ana har damuwa ta bayyana a fuskar shi faƙama annam salansa ya tashi fa hakka hu biye da ya goge da hannun shi mai albarka wata ruwa ya samu wani dan haki ya goge faƙala ya ce ina adakum idza qama fi salati ɗayan ku ya san in ya tsayi sallah fa innahu yunaji rabbahu yana ganawa ne da ubangiji aw inna rabbahu bainahu wa bainal qibla ko kuma ubangijin shi yana tsakanin shi da alqibla kale ka girman Allah subhanahu wataala yanda bawa ya tsaya sallah kai tsaye da ya ce alhamdulillah Allah sai ce hamadani abdi bawa na yayi godiya gare ni arrahmanir rahim asna alayya abdi maliki yawmiddin majjadani abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadha li abdi wa li abdi ma sa'ala dan Allah wani karamci ya kai wannan karamcin kai bawa da ba kowa ba da Allah ya halicce ka mafi karamci a cikin halittu Allah subhanahu wata'ala wanda kuma Allah ya tabka ma ni'imomin da ya cika mana ni'imomin da a halittun shi Allah bai ma wata ni'ima ba mu banu adam a cikin halittun Allah muna daga ƴan kankananu halittu da Allah subhanahu wataala kuma waɗanda suke masu rauni a cikin halittun Allah kuma Allah ya mana ni'imar da a duk halittun shi bai ma wata al'umma ni'imar da Allah bai ma wata halitta ni'imar da Allah ya mana ba saboda ubangi da kanshi yake goranta mana yake tuna mana wannan ni'ima din laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim a cikin mu ke da manzanni a aljannu babu manzanni balantana kuma sauran dabbobi to kale ka irin yadda Allah da kanshi da yayi mu yace wala qad karramna bani adama haqiqa bil adama mun karrama shi mun kimanta dan adam duk abin da ka gani dan kai aka yi shi giwa ce wa duk a dabbobin da zaka gani an yi dan dan adam wasu halittun ma Allah yi su kawai dan dan adam ya ji kukan su wasu dan dan adam ya gansu ma ido wasu dan dan adam ya kaza to Allah subhanahu wata'ala in kana sallah kuma zai zama ubangiji subhanahu wata'ala yana ma wannan saboda kusancinka da Allah to amma ka zo sallah kuma zuciyarka tana wani kwari kai yanzu kana wadi Allah subhanahu wata'ala yana maida ma zuciyarka tana wani kwari ya yi haka ka kaddara misali kai ne ka zo gaban sarki ma walillahi masalul ala ko brazil ya tura yana kiran ka sai ka zo yanzu yana kun meka hannu za ku kai sahihai ka ta yi kara sai ka hudu kana hudu sai ka sai ka koma kake zance eh to insha Allah nayi wata ittahiya ce eh ba damuwa me yake faruwa yanzu kake zance shi kuma ya miko hannu yana jiran ka zai yi haka ne dan Allah ai ko mahaukaci ne bai yi ko mahaukaci ko mahaukaci bai yi ko kuma yawan rabkanuwa da shingirtuwa da sallah abin nan wuf wuf wuf ɗan ɗan kasuwa ne amma a shekara 20 bai yi rumtun jika goma ba a shekara 20 bai ƙara ma wani jika goma ba a cikin kuɗi ya ce an shingirtuwa ina da yawan shingirtuwa ne ga gani saboda harkan wannan ne to kaga babu mafi muni ka zo gaban allah amma wani abu ya buge ma hankali ko ƙaran waya ko wani tashwishi shi yasa kaga malaman fiqh suka ce makaruhi ne hatta da mutum ya salla da yan canji a ashihun shi ko wani abin da zai same ta ko masallaci su ake kadai a ji ambatan Allah wa yuzkar fi hasmu ga gani innal masallan tubna li hada ba gina masallatai ba dan wannan abubuwa dan ambatan Allah subhanahu wataala karatun qur'ani fala yabzuqanna alaikum qibla qiblati kar da ɗayan ku yi tofi gaba alqibla shi a nan gurin cewa inna rabbahu bainahu wa bainal qibla malamai suka ce wannan baya korewa daukakuwar ubangiji subhanahu wataala baya korewa kuma daidaituwar Allah subhanahu wataala daukakuwar ubangiji da zatan shi sannan kuma baya korewa daidaituwar Allah subhanahu wataala ga al'arshin shi subhanahu wataala duk da waɗansu daga shura irin su hafiz ibn hajar Allah cikin shi da rama cikin fathul bari yace a nan gurin abinda ake ne yace a nan gurin akwai gogewa ko kuma tumbukewa aƙidar masu cewa Allah yana ko ina da zatin shi sai ce kuma sannan babu dalili ga masu ganin cewa Allah ya daidaita da zatin shi al'arshi to a ƙarƙashin wannan malamai suka yi masa taƙibi irin su samaki Sheikh Abdulaziz bin Baz a talikin shi da yake nan ya bayyana a ƙasa Allah subhanahu wataala ya tabbatar da daidaiton shi ga al'arshi a gurare daban-daban cikin Qur'ani wajen guri bakwai wanda ya dace ma zatin shi Allah kuma ya tabbatar ma kan shi uluwi dalilai kuma waɗanda suke dubu kai ibn qayyim ma yace bal alfani wajen dubu biyu ma wanda suke tabbatar da wannan saboda haka Allah cikin shi akan wannan ubangiji subhanahu wataala ya ramshe shi kurakure kuma baka rasa su ba a gurin waɗanda suke malamai saboda cika sai Allah subhanahu wataala shekul islam bin tamiya ce inda duk wanda ya kuskure al'umman nan za a jefar da shi ya zamanto an jarraha shi ya ce da ba a ɗauki magana sayyidina abubakar ba ko sayyidina umar ko sayyidina usman da babu wani da babu wanda zai sha daga a'imma da kuma waɗanda suke khalifofi to kaga aqida ta ahlus sunna wal jama'a da an samu iri-irin waɗannan abubuwa ba su bayuwa zuwa ga watsar daga baki ɗin hasanat na malami walakin an ya sarihi sai dai zai haka an ya sarihi zai towa hagunsa auta ta kadami malamai suka ce menene hikimar da aka ci an ya sarihi suka ce saboda a cikin sallah kaga yanzu mala'ikan da yake rubuta aikin shi suka ce a cikin sallah na hagu mai rubuta zunubi to sai dawo janibin dama saboda yanzu yana cikin hasana wasu ka ce kenan yanzu ya dawo janibin dama shi ma kenan yanzu sai zama a hagun sai karini na shi shi kuma karini bai da karam bai ba wata takarima tare da shi wala ji an yasarihi aw ta hata qadamihi ko kuma kasan diddigen shi thumma kaza tarafa ridaihi sannan kuma sai ya dauki gefe na rida'in sa fa basaq fihi sai zamanto ya tofa shi nan malamai suka ce an darura ne saboda aika ba wai a kawai an baka dama bane an umarce ka kai wannan an darura ne misali a masallaci sai tofi ya zo maka babu wani dan wannan mishwarkin da zaka tofa kenan yanzu me yayi mafi sauki kenan rawani ko kuma tuha sai mutum ya dauke daga ciki kenan sai shine mafi sauki maimakon ya zubda a masallaci ko kuma ya katse sallah amma ba ana nufin kamar da kawai rawaninka ko rigarka gurin ai in ka towa kamar ka daudada shi ka daudada shi kenan shi yasa kaga sayyidina Abu Hurairah lokacin da yasa complain na kaya sai zai tofi sai tofa sai ce bakin bakin abu hurera ya tamakatu fi menene ce fi hulla ya ce mamaki yanzu har sai da na abu hurera ne zai tohi a irin wannan kaya masu kima aw tahta qadami thumma akhadha tarfa ridai fa basaka fi sai tofa thumma radda ba'dahu ala ba'd sai kuma ya maida ya limka juna da juna fa qala sai ci aw yaf'alu haka haka ko kuma ya aikata haka kenan sai gwada musu abin da yafi wannan hadisi abin da yake nuna mana tsabtace masallaci da gyara masallaci da nisanta masallaci daga dukkanin wani abin da yake khabith saboda masallaci wani mahalli ne wanda tayyibat suke ɗaukaka daga Allah subhanahu wata'ala wani guri ne da ake son kamshi da kuma alkhairi ya tashi to duk abin da yake kishiyar wannan ba san shi wannan yasa aka hana wanda zai ci albasa ko tafarnuwa ko sigari ko balle sigari balle shisha balle wani abu wanda warin shi bai da amfani ko kuma ya zo da tufafin da ya sai da nama ko kuma kayan gareji ko kuma kaza wanda ba in zai je hira ba zai tafi ba da kayan shi na fawa in zai je hira ba zai je ba da kayan shi na abin nan to kuma kaga sai zo da su wannan to duka ana son mutum ya kawo in kwa ce to himin babu aula kuma kar ya saki iska a masallaci shi ma kaga matsala kenan kar ya zama to mutum duk abin da zai zama abu ne wanda yake kazamta ne datti ne to dole masallaci ya zama an nisanta shi daga masallaci ya zama kamshi za shi shi yasa cikin sabon manzalar sallallahu kaga abin alfahari ne ka zamanto mai kula da masallaci kai tun zamanin jahiliya ma har gado baki har gado baki kale da yanda qurayshawa suke alfahari har Allah ya ce aj'altum salatal hajj wa imaratal masjid al-haram kamar amana billahi wal yawmil akhir yanzu shayar da alhazzai da wannan za ku kwatanta shi da imani da Allah saboda yanda suke ganin kima wannan abu irin su Usman ibn Abi Talha kaga alhajabi wanda makullin Ka'aba kai saboda kula da Ka'aba ma sai da ta kai ma aka yaki aka yi sulhu wanda yake na mutayyibi aka yi maslaha shikenan ku an yarda ku kuke kula da gyara masallaci share shi mushi labule ko kuma ku kuke kula da kaza kaza kaza an ba ku shikenan sai aka zauna lahiya ba yi baya ba yi baya ki aka yi maslaha wa juna to kaga aiki ne gaba shi to kaga kenan dole wannan irin su abu nu'aymun al-mushmir kaga nu'aymun al-mushmir menene aikin shi tara da masallaci matar da take share masallaci da ta mutu to su suna alfaharin wannan ka samu masallaci ya zama kai kake kula kake hidimar masallaci kuma ba wani wanda zai tsaya dinga hidimar masallaci tsakanin shi da Allah face sai ubangiji subhanahu wataala ɗaukaka shi a duniya ya ɗauka buku ga ko mafi yawa irin matasa da zaka ga wasu zo jami'a ko karatun boko in suka lazumci masallaci sai ga kawai yawancin sai dai kawai abin da dai suke yi in sun yi sun yi kuma shikenan in bukata ta biya shikenan eh da yawa wasu su suna haka nan sallar yahudi li amrin kana tulbu falamma qada al-amru ma salla wala sama kaga akwai masu wannan in suna nema za su zo su dage su yi ta ibada suna ta wurdi in kuma ta samu shi kenan sai ka neme shi ka rasa shagalatu na amwalu na wa ahluna fastaghfir lana na na na akwai ba laifi da zai da kuka kamar dai ko cikin katanga can da shafi salatu zai to ba ya inda cikin katanga da ba ta masallacin ba ba ta shahi masallacin ba inda bai shahi masallacin ba yana iya yi inda bai shahi masallacin ba can waje amma masallaci haraban masallaci tana da hukuncin masallaci tunda ita ma ana sallah duk gurin da za a killace shi da sunan masallaci yana kewaye shi to wannan hukuncin shi hukuncin masallaci ne Allah saboda haka kenan wannan duka yana mana nuni akan wannan da kuma matsayin kenan wannan a cikin al'umma musulmi da kuma musulunci Imam al-Bukhari ya fitar da kitabul masajid babu la yabsutu an yaminihi fi salah mutum ba zai tohi ba da mashi a sallah sannan babu li yabzuk an yasarihi aw ta ta qadami al-yusra hagun ko kasan diddigen ka na hagu sai kuma babun idza badarahu al-buza fali akhudh bi tarfi sawti in kuma kakin ya kubce ma to kuma sai ka ɗauki gehen tuwanka sai ka yi a nan gurin shi kuma sai kuma a mawaƙinsa sala babul musalli yunaji rabba mai sallah yana ganawa da ubangiji shi a amalin fi sala babul ma juzu min al-busafi wan nafas fi sala kaga ai tofin da kai misali to wannan tofin da kai wasu malaman sai suka ce in dai an samu huta harafi biyu suka ce uku to shikenan sallah ta ɓaci to kaga kenan mi in wannan da kai tunda dole zai tofar sai an samu wannan to sallah kenan tana nan ba ta ɓaci ba sannan kuma kaga nan gurin da kwai girmama mala'ika wanda yake rubuta ayyukanka na gari saboda addinin musulunci girmama sha'air na addinin Allah girmama Allah ne manzo Allah sa sai ce inna min ijlal ikrami bi shaybatul muslim wa hamilul qur'an girmama Allah ne girmama musulmin da hurhura ta hoto mishi girmama Allah ne girmama makarancin alqur'ani kaga girmama makarancin qur'ani duk wanda yake da alaka da wannan to musulunci ana girmama shi kale ka hatta da zakara da yake cera mutane su tashi sallah annabi sallallahu alaihi ce la tasubbu dika fa innahu yuqizu lis-salah menene illar yuqizu lis-salah ba wai dan kawai yana zakara ba ko kaza a yana farkar da mutane su sallah to bai kamata ba a zage shi shi yasa duk wanda zai sifanta da sifa ta addini ko ba malami bane ya shiga rigar wannan ya sifanta ya alama to yana da wata al'umma ba sai zama ka aibanta mutum da addinin shi ko na abin da ya aikata na addini sannan kuma asali shine girmamawa da kimantawa da kuma mutunta wanda suke da alaka da addini to sai aka ce karkai tofi a bangaren dama saboda ni akwai mai rubuta hasanatu naka shi wannan mai rubuta hasanatu ne shi ko malami mai koya maka hasanatu ne shi mai karantar da kai hasanatu ne wanda zai karantar da kai Qur'ani wanda zai karantar da kai hadisi wanda zai karantar da kai adab da wasu abubuwa to kaga shi yana karantar da kai wancan kuma yana kirdikewa yana rubuta sai aka ce karka yana saboda girmama shi shi yasa alƙibla ma sai aka hana saboda mahanga ce ta musulmi ita ma sai aka hana kar ma mutum mujarradin ko ba a sallah ba ka dinga tofi waje alƙibla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Ibn Khuzaimah Ibn Hibban suka fitar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce za a tattaro ma mutum hilin kiyama a cafka mai da a huska shi musulunci ko min tsari gare shi dai mutum bai karanta ba kawai duk wani abu da ka ganshi mai kyau kawai mu addinin mu shi ya zo shi mu ne kawai mun mutum ya zama jahili to kuma shine shine zaka ga katar da katanga ko can gurin ga masu karatun Qur'ani nan amma kuma can gehe sun kusa ruska ma mutane katanga saboda hutsari ga gani ko za a je a yi ta tsura hutsari ko ga mutum kawai na tahiya sai leka katanga gidanka kawai sai zai tsula ma hutsari a cikin katanga lauce sai shi ko gurin da ake zama majalisa ya ga san kujeru ba kawai sai zo hutsarin shi tsaye abin shi shi a wajen shi ko oho annabi sana sai ce ittaqul mala'inu sala ku nisanci mala'anta albarazu fi tsari ka zo hanyar mutane mutum ya yi kashi ko kuma ya bawali kaga gurin zaman mutane zil gurin da yake inuwa ko kuma mawarid gurin rahi mutum ya zo gurin da ake ɗaukar ruwa ya yi nashi wallahu musta'an babu kafaratul buzaq fil masjid to sai kuma menene kafara kankarar zunubin wanda zai yi tofi a masallaci ana bi hurairah radiyallahu anhu wa bi sa'id al-khudri hadithul khama hadisi ne na yin kaki a masallaci wa fihi ziyada a cikin da ziyada wala an yamini kar kuma ya zamanto ya yi kenan a bangaren damashi kar ya zamanto ya a bangaren damashi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-budaqu fil masjid khati'a wa kaffaratuha dafanuha kaji a masallaci zunubi ne amma yahiyar zunubin shine ka binne yahiyar zunubin ka binne wani lokaci ɗaya daga cikin sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tofi a masallaci sai dawo ya dauko hutula ya kunna hutula sai dawo ya zo masallaci ya dinga dubawa sai da ya ga gurin wannan da ya ga tofin sai ya binne ce na gode ma Allah da bai sanya ta ba ta zamanto kenan zunubi wannan ya yi nuni a kan wannan an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-buzaqu fil masjid khatiyatun wa kaffaratuha dafnuha anas bin malik yace manzala sallallahu ya ce yin kaki a masallaci zunubi ne wa kaffaratuha amma kankar zunubin dafanuha shi ne binnewa imam al-qurtubi Allah ya ganshe da rama ya ce bai tabbata ba saboda kawai hukuncin cewa sayi'a kadai ba a wadatu ba da cewa sayi'a ne mujarradin ya zamanto sayi'a yin shi a masallaci ya ce bal bihi wa bitarki ha bi ghairi dafar yin a masallaci zunubi ne kuma ka bari baka binne ba kaga me aka ce wa kafaratuha dafanwa kenan yi illahi ne kuma sannan rashin binnewa shi ma laifi ne ka gani baka binne ba laifi ne shi yasa yace wa kafaratuha yace ba a wadatu ba bi mujarrad iqa'iha kawai a ce iqa'uha tofawa a masallaci shi kadai ne zunubi a'a sannan kuma rashin binnewa shi ma zunubi ne ashe kaga wani kazamta ko abin da bai dace ba a masallaci ka ki kawar da shi shi ma wannan laifi ne shi ma laifi ne to dole iri-iri wannan abubuwa duka a kawar wani lokacin zaka ga turare so da yawa mata suka je roman wannan da yake mafi wasu abu mata sun yi kokarin su aikata saboda karaya na zuciya da wannan to in suka kai turaruka masallatai sai ga ga mafi wasu ya dinga dinki mai turaren ana ashiya kaga mafi da koyan nan wani masallaci ka samu turare ya shekara goma ma cikin kwalwa a jihar ya lalace kuma karshen ta wadda ta aiko mai tsada ne wani ya kai jika goma ya gani amma ya ajiye shi a nan gurin har ya baci to irin wannan za ka gami yake jayowa masu sawa ko dai mace in tana son ta yi wannan ba laihi ba ne kafin sallah kamar karhe biyar haka sai ta kunno turarenta kuma ma mafi yau za ka ga yawanci waye hana wai mace kawai masallaci makwabcin gidanta ta ɗauki nauyin sharewa waye hana ta ta yi wannan abu kawai masallaci kusa da gidan keke shikenan kawai to a gaya ma ladan ko a sami mai kile kaza shikenan sai ki amshi kile karhe hudu ko karhe biyar dan kawai ki zo ki lokacin karhe biyar afun lokacin kaga ba wani mai sallah shikenan ki rihe ki hudda duk wani tautar da ya kamata a hudda share duk inda ya kamata a share sai a sa tarare a lokacin kaga yanzu aka sa tarare lokacin da za a zo hayaki ya tahi sai kuma kamshi to me kai alkhairin irin wannan aikin yayi a ce a dinga bada a rasa mai sawa tunda wani lada ne ya kunzo sallah ya turnike muku to mutane duk ba lafiya wani da asum wani da waye ya kaga ana fita ana ta tari kaga kenan yanzu kuma an kore mutane daga ciki wannan ne yake sa mafi yawa ba a amfani da turare kin amma za a dauki wannan tsarin kaga sai zamanto an raya guraren an samu lada kuma mutane sun samu bautar Allah a cikin nutsuwa da kuma abin nan to kaga almuhimmu dai masallaci ana an yi umarnin a kyautata shi a tsabtace shi وأيدنا إبلاء إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود الله يأتي من أمرت النبي إبراهيم النبي إسماعيل للي أن طهر بيتي كثرك كي كثبتتي بيتي داكينا كما ذاك قولوا لوكة إيرن قصاشهم wanda kaga dai mu mu gyara masallacin ma aiki sai ka kuma shine zai dinga leka kwamitin sudes na shi'uni na haramai ko ya leƙa shugabanni ya ce kaza waɗanda suke da motoci yan ƙananan motoci da tano-tano na turare in aka gaya maka a yi ne ɗaya turaren da ake turare ka'aba sai ka yi mamaki kai mai kudin garin kuma bai da kudin wanci in kuma aka gaya ma a shekara to kudin birje na nijar bai isa bai kai maunan kudin turare ne kawai
na sake da wasu kan masalacin kafafa na juma'a ya dace kamar da alwala duk da aka yi shi babu matsala ko ana son ya zama to wuri ne da fafi da zai sa aka yi alwala musamman kawai saboda yanzu kamar da mutum masalacin kafafa na sai bisa ai kuka shi ga ita ke sallah kuma daga kewaye in juma'a ce ana shi da tabarin da ake sallah har baya ma can ba ta sallah to kamar ya kace daidai da masallaci yake wurin teras da kusa da wura na ga mutane ana zauna ana zama ka yi kuka da tabaru a cikin na ayyukan ya dace ya kuma da eh ya halitta in ba za a samu ba shika gurin yadda mutane ba sun zauna ba tunda shi ruwan arwallon ba najasa ba ne ba kenan ya halitta yanzu kamar cikin nan gurin ruwa ba zai bata guri ba ba zai wannan ba misali a ce rere ne sai mutum ya arwalla a ciki in rere ne babu matsala da bambanci da kaki da kuma arwalla to amma in za a shika kuma to kaga hallau guri bai kamata ba a yi haka nan sai zama kenan an bata gurin kaga akwai korewa tsabtacewa kuma a ciki saboda haka duka wannan abubuwa na kamsasawa kuma haka samar da guraren nutsuwa shi ma duk ya shiga ciki babu izatul imamin nas fi itmamis salat wa dhikr al-qibla wannan babu zai bayyana mana hukuncin wa'azi da ake son liman ya mamamu wajen cika sallah da kuma ambata alƙibla kamar liman ɗazu da ya yi wannan to haka ya kamata ya zama to limami lokaci ba lokaci yana dinga irin wannan abubuwa ɗin wannan kuma kaga ba zai samu ba dole ya zama to limamai kenan ɗaliban ilimi limamai ɗaliban ilimi shine zaka ga yawanci masallatai na gari mafi yawa babu iri-irin waɗannan nasihohin ka gani wani limamin ma ka tambaye shi faɗa ake zai ce ya kura ce ko an turo ka ne ka kure sai a tada kawai rikici da wannan ka gani Allah kiyaye ana biyo rayata radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi hal tarawna qiblati ha huna kuna ga alqibla ta nan inda nake fa wallahi na rantsa muku da Allah ma yakhfa alayya khushu'ukum nutsuwar ku a cikin sallah bai boyuwa gare ni wala ruku'ukum ko ruku'unku inni la arakum min wara'i dhahri ni ina ganin ku ta bayana dan ji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce hal tarana qiblati ha ha huna fa wallahi ma yakhfa alayya khushu'ukum ba abin da yake buya gare ni ko khushu'in ku ko ruku'un ku kenan ku tsaya ku nutsu ku daidaita wannan a lokacin da liman ya ga rashin cikawan mamu ga sallah ko wani abu to lalle lalle ya umarce su da wannan haka wajen cika sahu shi dama liman ba zai ce Allahu akbar ba sai ya tabbata komai ya daidaito sai ya tabbata ko ina an daidaito shi yasa wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sai ya juyo sai ya ce ma wanda daidaita na wannan malamai suka ce khususiya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin abin da yake bayan shi wasu kuma suka ce kamar wani madubi ne gaba ake samu shi din na baya yana gani amma nan salasan duka yana gani ba hai a cikin sallah ba suna ga hai a sallah ne ba hai a cikin sallah ba annabi sallallahu alaihi wasallam tunda nan gurin bai kebance ba sai a wannan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce ina ganin sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuma abu ne sananne manzo sallallahu alaihi yana ga abin da ba mu gani musamman kuma a cikin sallah wani lokaci annabi sallallahu alaihi yana sallah yace aljanna da wuta duk an nuna mu yace ba ku gana ƙara tahiya gaba ba suka ce i ya ce wani reshe ne na rezan zan ciro da na ciro har ƙasa ta naɗe ya ƙare ba da aka gwada mun aljanna saboda yadda annabi yake soma al'ummar shi alheri ga gani wani lokaci kuma aka gaya ma hannu haka su basu ga me yake waruwa ba ya ce ifriti ne ya zo da harshen wuta shine na makure shi to kaga sallah da yana ga abin da mu ba mu gani kenan sahabbai ba su ganin wannan abin sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma imamul bukhari ya kawo hadisin kenan a bangaren abin da ya shahi kenan alama ta nubuwa alama ta nubuwa yana daga kenan mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu na hal yuqalu masjid bani fulan imam al-bukhari yace wannan babe zai nuna mana cewa hal yuqalu masjid bani fulan wai masallaci za iya jingina shi zuwa ga maginin shi ko masu sallah a ciki ko kuma ƴan anguwar masallacin za iya cewa masallacin kabila kaza ko masallacin alhaji ne ko masallacin liman ne ko masallacin sahabi ne wani lokaci an zo ana a watan rabi'ul awwal ana ta abin bukukuwan wannan kasan lokacin ne wasu sai a wannan lokacin suke wa'azin su daga nan baka jin duriyarsu shine ne ce a yobi da ku an ga ku da masallaci duk kuna sama masallatan ku suna masajid Umar bin Khattab masajid wane ne masajid Musa ibn Zubair ai wannan ma bid'a ne aka ce a a mala kaga wannan dalili ne kai halu kana masjid bani fulan an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullah saboda wadansu daga abin da yasa imam al-bukhari ko mafi yawa yake haka in an samu sabani na kina a'imma ta mazahib to mafi yawa sai kawo wannan shin wai hakan ya halitta ko bai halitta ba saboda imam abu hanifa yana ga annal masajid la falatar umma saboda haka ba za a ce masallacin wane ba saboda kawai masallaci na Allah ne shi yana ga kenan idafa ki wannan idafa ce tamlik kawai za a ce na Allah ne kadai in aka ce na wane to yanzu kenan an saba to shine bukari dai nuna ya halitta wannan ba komai bane dan tamyizi ne an ibn umar radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaka baina khayl allati udmirat annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsire tsakanin dokin da ya zamanto an danfare an hore min alhaifa daga hafiya wa amaduha saniyatul wada amma gejin ma'ana rata gurin da aka sa shine kenan saniyatul wada daga hafiya shine mafari saniyatul wada shine kenan sarari kin iyakan gurin da muddakin kenan da aka sa karshen gurin tseren wa sabaqa bainal khayl allati lam tudmar kuma sai aka rarrabe waɗanda ba su samu horewa ba ta hanyar kilisa da ɗan farar da cikinsu minas saniya su kuma daga saniya ila masjid bani zurek zuwa masjid bani zurek wa ana abdullahi kana fi masabaqa kuma shi abdullahi bin umar yana daga wanda ma aka yi wannan tserera wannan kenan ya nuna tunda kaga nan koda a ce bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake bada labari to ai sahabbai ba su khalafa mushi ba ka gani kenan sahabbai ba su khalafa mushi ba akan wannan saboda haka ba laihi bane a rarrabe masallaci aka ce ma ana wa'azi masallaci kaza to wani masallacin ba laihi bane a ce masallacin alhaji ne masallacin shine yayi a sa sahabi ne ko a sa kaza shi yasa duk inda ka ji ana faɗi wannan sunan daga nan ma kana gane ai masallacin yawanci ko na suwa ne kowane masallaci da sunan shi masjidil haram masjidil nabawi masjidil quba duka ka gani da sunayen su duka wa anna abdullahi kana fi man sabaqa abdullahi bin umar yana daga waɗanda suka yi wannan kenan sabaqa suka yi wannan tserera wannan ya nuna mana halaccin lalle lalle masallatai a sa musu sunaye sannan kuma kenan tsereren dawakai da kuma kare haƙƙin dabbobi yanzu kaga wanda yake horarre wanda ya tambare cikin shi sarkin gudu ne ya ka gama shi da wanda bai hori ba za a cutar da wanda bai horin ba a ce sararin duka ɗaya ne to sai aka ba waɗannan kamar kilo biyar wancan kuma kilo uku saboda a kiyaye haƙƙin wannan wanda shi bai saba ba kenan dokin da an yi kilisa da shi ba a ɗauko ba kawai dokin da shi bai zamanto ya hori bai gudu ba zai zamanto an cutar da shi yana yunkurin sai ya kamo wancan kuma ta yadda wancan shi tuntuni kenan yana da horewa kaga akwai akwai takura kaga kare haƙƙin dabbobi ba sallallahu alaihi wasallam saboda musulunci da shi yazo da inna za ka tabal hasanat ya katabal ihsan fi kulli shay Allah ya rubuta kyautata ya wajabta kyautata a komi wai za ka tantu fasalin kitila mutum ya kashe mutum za ka kashe shi a kyautata wai za ta bata fasalin ziba za ka yanka dabba kar ka zo da wuta ka giri giri giri kai kai kuma kuma mutare ka dinga canzawa sa ba zaune ko kuma a kama wasu a tsare gabanka kana yanka ta tana gani tana gaggana yanka yalwata ta gani ko kuma masu yanka kaji a yanka da an yi wannan kawo a wurga cikin ruwan zafi ko kuma a naɗe ƙin a sa fuka-fukai nan a mankwalo wuya a yi abin nan a tanke ta sai a jefa a'a ka kunce ta ta halba ta yi halba ta yi hutar rai ba zancen abu duka eh ayi wannan yinta a kunce ta kar ya zama to ne ya zama shine ajalin ko kuma koda irin masu hida da mahauta zaka suna nan wai akwai wani ka'ida ta wani akama wannan kafa a dar mai nan gurin a hada can kuma aka yanka wasu kai wai ba za a kunce ba sai a bar shi a kankan wannan a kawai a cire a kunci in ma tar mai da a yanka saboda karya harbe ka da kafa to an yanka sai a saka shi kuma shikenan ya hahalba iya abin nan wa alaikum salam a shi rawi yin hadithin ne rawi yin hadithin ne kama ai hadisin na ibn umar ne kenan karina ka shine rawi wa anna abdullahi huwa rawi eh shine eh shine wannan kenan sai kuma halaccin shugaba ya sa tsereren dawakai kamar yanzu wannan wadanda ake to a samu tsereren dawakai don mutane su saba da kuma nishadantarwa da kuma alkhairin da yake tattare da wannan ba laihi bane ba mayar ko wani shugaba ko kaza ya sa ko kuma wani mutum daban ya sa kenan za a tsereren dawakai da a nishadantar da mutane irin wannan wasannin za ka ga mafi yawa ba a dinga yin su a lokuta na idi su ko suna daga nishadin idi in aka ce maka lokacin idi ne a gayyato mahayan dawakai sarki ya sa wata sukuwa shine kuma mafi yawa ma abin da yake kara masu da kansu sarakuna da shugabanni haiba su zo su yi hawa a zo a gama a ga wannan tsereren da nishadi to wannan abin yana da kyau irin waɗannan abubuwa ɗin da ake yanzu kuma kanka takura kanka eh shi shugaba shine zai sa kuɗi kamar in shugaba zai sa kuɗi akwai wanda ka kawo in kawo wanda aka cinye amsa bai halitta ba amma wani daban ya sa mana da dokina da dokinka kenan sai wani ya ce wanda ya tsere za ba shi to shi a ɓangaren tsereren wannan kenan wannan gasar ya halitta ita wani daban ya sa kuɗi akwai wanda kenan ya halitta a sa kuɗi amma ba ku ba za ku ka kawo in kawo yawwa kenan in kuma ya zama ka kanka ne ya zama caca amma shi shugaba ya ware wasu tukuici ai kamar musabaka ce ta qur'ani ko yanzu ka kawo in kawo mu karanta kaza wanda hiken karatu shi ya cinye ai ko qur'ani ne kaga ta ta ce shi saboda haka kenan wannan kamar na harbi kamar na kaza duka iri-irin wannan abubuwa babu hal ya kwana masu jirbani fulan kuma sannan ba lai ba ɗaka ce irin wannan abubuwa ana yi hallau ka ɗauki yara ka je da su iya daga tsari na tarbiyyantar da yara mafiya za ka ga ai yaranmu wani ya ga doki ma tsoro ki wani ya ga doki cewa zai kaza ki ka gani aka hudu yanka jin kana gaya ma yara abun ka hudu wani abun sai yaro ce menene wai kai ta mamaki aka yi san bona abu ka gani wani raƙumi ma bai taɓa ba gani raƙumi ma ne sai dai a tele to irin wannan abin ba lai wani ka ɗauki yaranka yana sa maro shaja'a da rashin tsoro maro ya ga doki ya tsero da gudu yana barci yana mugun mawarki ya ga doki ko ya ga abin nan halin ƙal babu alƙisma wa ta'aliyar talƙinu fil masjidi wannan babu zai nuna mana halaccin yin rabo da kuma rataye wani reshe ko wani dumbuje kamar dabino a samu wani ɗan zuba-zuba ko na a rataye wani dabino haka a masallaci wanda in mutu ya ji yunwa ya dan balla to kaga wannan ko kuma irin wani dan firigo mai abin sanyi da za a ji yana duka wannan ya halitta a masallaci ba ana anas radiyallahu anhu qala kuntu annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu kaje ke khaliji din masallatai ba ka ba za ka gani da aka yanka mata yanka wasu aka gashi a wasu awakai ko wannan ai da koyi mahallin da an ware gehen masallaci sai a kawo sai a shi bayan sallar da asar ko bayan kaza wanda yake da muradi ya ka ida kawai shikenan daga ne ka dauka ka tayi gidanka shikenan shine asalin zaka ga irin sunan jallabiya kinna mafiya ai wannan irin mutanen na khaliji da wannan ka dinka yawa ka bukata lokacin zaka sai a wanke sai a kawo sai a shi a in an yi da sallah mai bukata ga wurin sai dauka shi ke to haka su ma waɗannan wannan ke kenan ba rai yi bane a kawo abin rabo masallaci shine asalin irin wani kaskin nan da ake yi da kake gani uti annabi sallallahu alaihi wasallam bi min al-bahrain an zo ma annabi sallallahu alaihi da dukiyar bahrain fa qala yace unfuruhu fil masjid kuma ke yace ku zube a masallaci ku zube a masallaci wa kana aksar ma malin ute bihi rasulullah sallallahu alaihi shine mafi yawan dukiyar da aka zo ma manzo Allah sallallahu alaihi da ita shi yasa kamar wani zakka na san wani lokacin sallar asuba kaga zakka kaza wani lokaci a masallaci na barikin sojojin sama wani lokaci a Kano sai aka kawo kujera ta haji wadda gwamnati take bada to aka tantamna ya sai da liman da ladan da wasu 'yan kwamitin sai suka ajiye a zaman kawai za a bar kujerar nan a wanda ya fara zauna sallah asuba wanda ya fara zauna sallah asuba duka kai wani dan duniya Allah ne ya ce da alkhairi ya san ko ne je tuba ne kawai sai ka shi ran gurin sai wallahi kawai sai ya zo shi wallahi aka yi ta mishi nasiha sai in ka je lalle ka yi abin nan la'alla kawai ba mamaki shi ya gaza barci ne ma ko ya ci ko dare ne sai ka bari ya fiye kenan sai ya dace eh to irin wannan yana da kyau a masallaci yana ƙara ma mamu mata shaji'i za ka fidda zakka ka kirra da asuba kawai ka zai ka leƙa mamu ɗin kawai shi kenan duka jimka musu shi yan sallar asuba kai ka samu mai imani irin da ya je sallar asuba sahun gaba ko gaskiya imana ta shiji ne sosai ba ta shiji ne wa kana aksara mala uta bi rasulullah sassa fa kharaja rasulullah sassa lokacin ila sala annabi sallallahu alaihi wasallam sai fita zuwa sallah ai ke to kenan kuna jin karatu ko sai a samu mana firigo da sai a samu mana firigo yadda bai falamma qada sala lokacin da qada sala yayi da sallah ja'a sai yazo fajalasa ilayhi a lokacin sai zo zauna gun manzo Allah sallallahu fama kana yara ahadan illa ata fama kana bi zaman to ba yara ahadan yana ganin wani da illa ata id ja'ahu abbas kawai sai ga abbas nan shi ma ba shiri ya shigo fa qala yace ya rasulullah atini ma ki abani fa inni fadaitu nafsi saboda a badar na fanshi kaina wa fadaitu aqilan kuma na ba da kuɗi na fansu aqilu kenan na kashe kuɗi da yawa kenan nima ne miskini ne faƙala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi ce mai khub dibi fahata fi thawbihi sai ya kwaso ya zuba a tufan shi thumma dhahaba yuqilluhu sai kuma ya kokarin ya cira shi daga falamin satsi bai iya cirawa ba bai iya dagawa ba a to kai yanzu ko kai ne aka ce bibi eh bibi ka gani ne rawanan da ake sama wuta fa mutane suka dinga zuwa fa suna famar da wutan ma a shimka da wutan ma a shimka an ce wasu sai da aka dinga halbi wani yana gwada mana gudanci sai da sojoji suke nan kawai da ayin mutane tana ci da wutar fa kawai ake zuwa ana ta famal Allah dai ruwa mana asiri na da da kuɗi musamman baka samu tarbiyyar islamiyya ba akwai risala ta ibn rajab ta hadisin mazi ibani risala iya ma wannan hadisin shari wannan yana da kyau mutumin zamanin yau ya karanta wannan risala eh mazi ibani ja'iani bi afsada min hirsil duniya ala dinil mar'i aw kama qala to wannan hadisin ibn rajab ya mi sharhi risala mustaqilla ya tattaro asar masu yawa ne yanda ya nuna hatsarin mutum ya dukufa a kan san duniya wallahi in ka sa ta a zuciyarka kakkaɗa wani ɗan ƙaramin ustazancinka wallahi sai ka in ba ka yi masa sai an ganka abin da saboda in dai ka buɗe ma kanka kawo san duniya to abu ne mai sauƙi a ganka kawo gurin addinin ma an rasa ka abu ne mai sauƙi ka rasa imaninka abu ne mai sauƙi ka rasa kazanka risala sharwa hadithu masu ibani haka sunanta ba wani suna da yake abin nan sharhu hadith mazi ibani ya anta ibn rajab ibn rajab al-hanbali yana cikin majmu'u na rasail na ibn rajab shi kuma dama wajen yama hadisi sharhi tare da athar to babu ya shi in dai sharhi ne sharhin da za a tattaro kaga kawai kamar magabata ne a gaban ka kaga kawai duk abin da magana da za a dangana ma ita zuwa ga athar na magabata to ibn rajab bai cire hula a wannan fagen karshe ne a wannan babu saboda sun tsaya an tsaya an yi dan Allah an tsaya an yi dan Allah shi yasa kawai sai ilimin ya zama a sauƙaƙe komi gashi na a hili komi gashi na a hili wani lokaci wani daga cikin ɗaliban shi aka zo ibn rajab a majalisi ya musu bayanin wata matsala ya hallale musu komi filla filla sai gashi kuma khalifa turo yana kira sai ya sa wasu makudan kuɗaɗe akan duk malamin da zai iya yin wannan bayanin yin kaza a lokacin ibn rajab ya shiru bai daga hannu ba da aka zo ɗaliban su ce ya aka yi kaza kaza ya ce a'a wannan da muka yi na makaranta don Allah akai wannan kuma ya ce wani abu ne yadda saboda duniya ce to kaga wasu mun kuma yanzu za ka gama muna son girma don saboda kawai ya zama ka zama salma shi ita mu ne manyan nasu ku kawo mu ba su mu ne manyan su ku kama raba musu illa ta جاءه العباس سي عباس يزو فقال يا رسول اعطني باني فاني فاريت نفسي وفاريت عقيلا فقال له رسول اخوك ما كيتي دوكي فهسا في ثوبي ثم ذهب يقله sai kuma ya tafi yana kokarin cirawa ya daga falam ya tsatsi faqala ya rasulullah murba'atahum yarfa'uhu ilayya ya rasulullah umarci wani a cikin su ya daga mini ma'ana ya cece gari kenan ya daga mini shi in dora aka hada qala la ma ke ce a'a farfa'ahu anta qala la sai ce a qala sai abba sai ce farfa'ahu anta alayya to kai daga mu qala la fa nasara minhu saboda haka fa nasara minhu a lokacin kenan sai ya zuba ma'ana sai ya dan yahi ya dan ɗebe kenan ya rage sun mahata malahu sai kuma ya labci abin shi farkahu ala kahilihi sai ya labta ya dora a allon kahodin shi sun man talaka sai kuma ya tafi dajin in wani ne a cikin mu ma karshen ta yi a tsatsa zai kulla kawai jiri da sai ka sha mamaki kai ka ce ma mutum cika kawai kwashi kudin da zaka iya a zaka sha mamaki wani ya cire riga da wando duka ma ya ɗiba kuma ya rasa na zai abin amma nan duka kuma kaga bai kore imanin mutum ne bai kore imanin mutum dan mutum yana son kuɗi ko baka ce ya fada zuwa ga abin da yake bane shine wato ibunal mala hubban jamma wannan kuma sun manta daga fama zala su da sallallahu sani ya tubi uhu basarahu sai ta bai kushe wannan sallallahu sai yana dubin shi yana bashi hatta khafiya alaina har sai da ya buya ajaban min hirsihi saboda da annabi yake mamakin yadda ba sai yake kwadan wannan fa ma kamar sallallahu sallam annabi sallallahu alaihi wasallam فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم bai tashi ba wa samma minha a wannan gurin daga wannan kudin dirhamin da akwai dirhami daya ma'aikin sarsan bai bar gurin wannan ba a can gurin aka bar gurin an bar wani dirhami daya duk zai aka rabe shi mali walid duniya ma ana fiya illa ka rakim in ta tsalla ta ta shajara mali walid duniya wa laysa bi bughyati wala muntaha qasadi wa lastu analuha hiya al daru darul hammi wal ghammi wal ana sari'un taqdiha qaribun zawaluha to haka duniya take Allah kare mu in kuma ka arme ta to kuma ka sha wahala hiya duniya aqallu min al qalil wa ashiquha adallu min al dalil tasimmu bi sirriha qaumun wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalil wasu da kake ganin su mahaukata da hankalinsu ba kawai sau su da son duniya ne mutum za ka gan shi butu-butu a sha'asa a gabara cikir-cikir-cikir shi ko ya fi ka hankali tsabar wayo ne ya sa shi wani abu akwai mahaukatan da ba mahaukata ba ne tsabar taku ne kawai da wayo walla in gari ya yi zahi can kawai su koma ni garin su yi wani haukace-kace kawai eh a tattara a yi ta abin da wallawar musa'ala Allah kare mu Allah subhanahu wataala ya arzuta mu da halaliya Allah maktina bi halalika an haramika wa aganna fadlika min su'ak Allah daukaka addinin musulunci da musulmi Allah kare imanin mu ubangiji subhanahu wataala tabbatar da zakatan mu shi ne duk yanda zaka yi kakkai relatul hukum amwalukum wala auladukum an zikrillah kakkai ra arasa kan gurin Allah kakka yarda duk kuma kujiba kujibar da za a yi wasu bin nafsa kama alladhi ne yad'una rabban bil ghadati wal ashi yuridu wajha in ka zama haka in kana so zama shugaban kasa ma in kana so zama bilget kai dai kar a rasa ka ka zama rijalul latinin tijaratun wala bai'un an zikrillah to shikenan in kai wannan kenan alhamdulillah wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik jazakumullahu khairan